أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصدق الصادقين صدقا صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المخلوقات خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم أقرب المخلوقات إلى الله قائبة صلى الله عليه وآله وسلم أتقل أتقيائي إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وآله وسلم أبتهي وأبلجي وأزلكي وأبيني وأشرحي وأنوري من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا وشفيع صدورنا ودليلنا إلى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم jama'ar musulmi hususan ku da Allah Ubangiji ya rabautar da ku halattowa wannan zawiya tamu mai albarka mai alkhairi kuma da ku mutanen da muke mu'amalantar juna da ku ta tsanin kafafen watsa labarai da kuma yanar gizo kowannenmu da sunan kowa da darajojin da Allah ya wa kowa ina fara mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun shigo la'asariya ta laraba la'asariya ta goma sha bakwai ga watan taran musulunci watan ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da shekara biyar abinda hali ke gwadawa goman tsakiya ma mun ci kashi biyu bisa ukunsa har da ɗori abinda hali ke gwadawa ramadana yana ban kwana da mu jama'ar musulmi abinda muka yi yau a baya a ragowar kwanakin nan sai mu tsara Allah ya sa mun dace tun a goman bayan Allah kuma ya sa mu tsara dacewa a goman tsakiya da muke ciki, Allah ya kuma mai da mu datattu a goman ƙarshe, Allah sa sunanmu ya shiga diwanin ‘yan aljanna. Amin fa amin summa amin ya ilahal alami. Mun ce yau muna la'asariya ta goma sha bakwai ga watan Ramadana, watan tara kenan. hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar mun da za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya ƙaddara muka tsaya cikin wannan aiki mai wahala aikin fassara maganan mahalicci da kuma isar masu halittu kuma da fatan su gane Allah Ubangiji ya fahimtar da mu nassin nan bisa daidai Allah Ubangiji ya ara mana aron dama mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai Allah yi wa bayin nasa muwafaka su fahimci nassin a bisa daidai da mu da muke isarwa da wadda ake isan musu duka muna roƙo muna fata Allah Ubangiji ya samu a jannatal firdausi albarkan annabi Muhammadu. Amin fa amin summa amin ya ilahal alamin. Jiya mai mana karatu alaran malam Abubakar Muhammadu Amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da aya tamanin a sura ta uku suratu Ali Imrana muka yi fassara gwargwadon abin da Allah ya ba da iko yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari da tamanin da ɗaya a cikin suratu Ali Imrana bismillah karmakalla.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق Allahu akbar walillahi alhamdu wannan ayar ubangiji yana ƙara lissafa munanan kalmomi wadda kafiran yahudu da sauran kafiran nasara suke furtawa kuma gaba gadi maganan da idan an faɗe ta kai gashi dai ba kai ka faɗa ba amma saboda kwarjinin Allah da jalala tasa sai ka ji duk ka firgita ka ɗimauta ka damu amma su ko a jikinsu wannan raddi ne mai da jawabi ne ubangiji Allah ya faɗa wa jibril jibril ya gaya wa sayyidul wara alayhi salatu wa salam sayyidul wara kuma ya karanta ita ce kuma ta shigo mushafin takarda ita ce kuma mu da ku muke karantawa Allah ya ce laqad ya ce la na rantsewa sami Allahu ina rantsewa kad haƙiƙa Allahu Allah sami'a ya ji ƙaular lazina furce-furcen wa'yannan mutane ƙalu da suka ce, Inna laha lalle Allah da ya aiko annabi Muhammadu nan, sallallahu Alaihi nan, faƙirun, ashe ma mabuƙaci ne. wa nahanu mu kuma da Muhammadu sallama ya zo ya ce mana man zallazi yuqridu Allah qardan hasana mu da annabi Muhammad ya zo neman mu aron baki rance mu baki ya ba wa Allah ya tabbata wa nahanu agniya mu mun zama mu ne mawadata Allah Muhammadu kuma ya zama shi ne mabukaci matalauci. Kau da maganan ma ilimi a hankali ma sai aka ce maka Allah shi ne mabukaci marashi, sai aka ce maka Yahudu da Nasara da kufaru Quraishin da sauran duniya wainan kuma wadata take. wa yake yin halitta Allah wa yake wadatar da halitta Allah to amma sai suka ce ubangiji mabukaci ne matalauci ne gashi ya aiko Muhammadu mubakirance da yake bai hude mungun halitta ne wannan aya ta ɗari da tamanin da ɗaya cikin suratu Ali Imran raddi ce wa abin da muka karanta a baƙara kan aya ta ɗari biyu da arba'in da biyar faɗin Allah man zallazi yuqridu Allah qardan hasana Allah ya naɗa manzon Allah annabi Muhammad sallama ya yi tigiya waye zai ba wa Allah rance kuma a yi masa kyakkyawan biya yadda ya kyakkyawan bayarwa. To, ita wannan kalmar ita ce sai suka ji a ransu Allah bai da shi su ne masu shi, kuma suka dinga kalmomi marasa daɗi. Shi babban malamin nan al'imamu al-Hassan bunu abil Hassan al-Basari wanda aka sa cikin kushewa tun ana kirga hijira shekara ɗari da goma abin da ya faɗa ya ce wasu mutane ne allazina nan da Allah ya dunkula a nan yana nufin wasu mutane ne daga cikin yahudawan gewayen madina kuma daga cikinsu akwai hayyubunu a haƙaf akwai wani mawadaci bai hude na da ɗan abun hannu to haddashi a cikin masu gaya wa Allah inna allaha faqirun wa nahnu agani shi kuma ikrimatul birbiri babban almajiri na gaba gaba a zawiyan abdullah ibn umar radiyallahu anhu wa ardahu da wani ma bayan shi ikrima din suka ce ayan ta sauka ne akan wani da ake ce ma fanhasubun azura'a kun ga ya saba da abin da al'imam al-hassan bin abdul hassan al-basari ya faɗa ya ce wata zuga ce ta yahudawa sai dai a cikin zugan akwai hayyibunu ahatab amma ikirma da ya zo sai ya ce a fanhasu ɗan azura fanhasu bunu azura'a da shi Allah yake yi da shi ya gaya wa Allah wannan kalma ya zagi ma'aiki ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun samu wannan bayani na sababin nuzuli a littafin asbabun nuzuli ta al-imam Ali ibn Ahmad al-Wasiti shi kuma mai asbabun nuzuli allamatul wahidi hijira shekara 400 da shekara 60 da shekara 8 aka yi janazansa mun samu a shafi na casa'in da takwas mun kuma samu a cikin jami'ul bayani an tawili ayil ƙura'ani ta al'imam muhammad bin jarir kana magana abu ja'far ne tabari rahmatullahi alaihi wadda aka sa shi a kuce ya cin hijira shekara ɗari uku da goma mun samu a mujalladi na hudu na jami'ul bayanin ɗabari shafi na ɗari da ishirin da tara sannan mun kuma samun wannan abin da muka faɗan nan na sababin saukan ayar mun samu cikin al-muharrarul wajiz littafin da al-imamu abdullahi ibn atiya wadda aka sa cikin kabari tun hijira shekara ɗari uku da tamanin da uku ya kawo a cikin almuharar wajiz ɗinsa a mujallaji na uku shafi na ɗari hudu da talatin daidai suka ce ba inna allaha faqirun wa nahnu aganiya yaktaridu minna eh in shaƙawan bawa ta kai shaƙawa komi ya zo bakinsa faɗa yake yi bayi duba mawa zai faɗi abu kuma bayi duba da mai maganan da ya faɗan za ta dawo mar suka ce ai su ku ne mawadata Allah shi ne fakiri tunda ya aiko mu ba ki rance Allahu akbar da yake kun san in Yahudawa suka yi shiru jagororin suka yi shiru kenan nasara ma suka yi shiru to ba mamaki mabiyansu su gane gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallama su roru su bar yahudanci su bar nasaranci su da su bi shi to shine suke kirkiro irin wa'annan tamwihatun saboda su zamanto sun yi shamaki sun yi shinge sun hana mabiyansu zuwa ga sauraron annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'ar musulmi a cikin wannan kalmar kuma akwai ƙaryata annabi da kuma yi wa annabi ƙarya ta sallama Allah ya ce annabi ya zo ya karɓi bashin kuɗi don Allah bayi da shi ne a'a kaga sun yi wa annabi ƙarya kuma ba su utafahumi bane a'a sun gane amma suna so kada wawayen su mabiyan kada su nutsu su bi ƙur'ani su bi sayyidul wara alaihi salatu wassalam Allahu akbar idan suka ɗau kuɗin suka ba wa ma'aiki ma'aiki ya bi Allah da kuɗin ko ya sa aka bi Allah da kuɗin ko aka sai makamin jihadi da kuɗin ko aka jinyaci marasa lafiya da kuɗin ko aka tsara guzurin matafiya yaƙi ko karantarwa da kuɗin wannan kuɗin ya ƙare a jikin halittu ne ubangiji subhanahu wata'ala ba abin da yake isa gare shi na hannun bayi babu kawai da haka riban ta wanda ya ba da taimakon su kuma suka juya magana cewa Allah ne ya matsu na so yi hidima bayi da abin yin hidima sanaktubu ma ƙalu Allah ce ma'aiki ga ya ma Yahudu manyan da faɗa bayan manyan sa da sannu za mu sakanta musu abin da suka faɗa sanaktubu sanu jazihim alaihi da sannu za mu ba su sakamako akan wannan kalmar da suka faɗa a fasara ta biyu sanaktubu fi sahaifi a amalihim da mu sa mala'ikunmu da su rubuta a takaddan da ake rubuta aikin kowa ciki har da wannan mummunan kalmar da mu rubuta musu ita za ta bullo a hisabi in sun dawo gaban mu ji Allah Allahu akbar a surar annabawa lambiya'i kenan sura ta 21 a tartibu suwaril qur'ani farawa daga sama ubangiji ya faɗa a aya ta 94 yace wa inna lahu katibun yace ai mu game da abin da masu aiki suke aikata a duniya mai kyau ko mai muni ko furuci nuɗuki kenan ko ko ko muna nan muna rubutawa bi ma'ana mala'iku suna nan suna rubutawa ba abin da ke wucewa daga saninsu komi mutum ya yi zai same shi a littafin aikinsa Allah sa mu samu kyakkyawa alhamdulillah rabbil alamina sanaktubu ma qalu sanahfizu ma qalu linujazihim kuma alhamdulillahi rabbil alamina babban makarancin nan al-imamul a'amashu kana maganar Suleiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi wanda in an zo tarjaman sa sai a ce hafizun mahaddacin hadisi ne a amashu muhaddisun ya san hillu da aqdu ya san dal da madalul na hadisi muqri'un gangaren ne al-imam al-amashu gangaren ne cikin karanta qur'ani da qawaninul qira'a zahidun kuma magujin duniya ne an haifi imamul a'amashu hijira shekara sittin daidai ya rayu ya yi karatu ya koyar da karatu ya ba da fatawa ya shiga kabari hijira shekara ɗari da arba'in da takwas to shi al'amashu da ya zo karanta sanaktubu ba kuma shi kaɗai ba hadda babban makarancin nan ɗaya daga cikin gwanaye guda uku na mutanen kufa kuma ɗaya daga cikin gwanaye bakwai ƙura'u sab'a sayyidi hamza annahawi al-kufi wanda aka sa shi a kabari sayyidi hamza al-muqri ana kirga hijira shekara ɗari ɗaya da shekara hamsin da shida daidai to da sayyidi hamza al-kufi an-nahawi da imamul a'amash da suka zo wajen wannan karatun sai suka karanta da cewa sayyukutabu sai suka ɗauke nuɗi sa naktubu suka karanta da sayyuktabu ƙira'a kenan bilya'i in ya zamanto sayi ku tabu ma ƙalu an canza daga nun an canza ƙira'ar ta tashi daga ƙira'a mai nun ta dawo ƙira'a biliya'i aka muka gani cikin المهرر الوجيز مجلدي نؤكو شافي دري هدود أربعين دقيا من قياكاو إراء سيكتبو كما قراءة متواترة بالياء قراءة إتما متواترة in kaɗo littafin al'ina a juzi'i na biyu shafi na ɗari shida da ishirin da hudu za ga yadda aka tabbatar da ƙira'a ce mutawatira in ma ba ka da al'ina ka ɗauki ta ƙaribun nashiri ka duba shafi na ɗari ɗaya da uku Allahu akubar in an ce sayyuku tabu sai ya dawo wayu ƙalu zuƙo azabal hari in an ce sanaka tubu sai ya dawo na ƙulu na ƙulu ba wayu ƙalu ba ke da yake shi larabci salo kaɗan na sauyawa to ma'anar da nassin ko jumlan ta ƙunzo shi ma kuma sauyuwa ya same shi saboda haka a cikin littafin da muka faɗa ɗazu dai almuharar waje a mujalladi na uku shafi ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan wannan laifin nasu na gaya wa Allah abin da bai sha bai mustahil ne a siffanta Allah da bukata a mabaji ulumi tauhidi abin da aka fara koya mana a zaure shine na fayyul gharaj kore wa Allah duk wata bukatuwa. To bayan wannan aika-aikan tasu ta nasabta wa Allah talauci, na kiransa mabukaci mai neman rance, to Allah yake ba kuma shi kenan ba, wa qatluhumul biya'a ga kuma ɓarnansu na kashe annabawan Allah. Bi gairi haƙƙi ba tare da dalili na shari'a ba abin da yake sa a kashe mai rai duka sai da Allah ya hana annabawa fadawa wannan aiki amma haka kawai saboda sun zo da gaskiya suna yaƙi da ƙarya sun tumfari mutanen ƙarya suna ƙurewa ƙaryan maƙaryata gudu gashi Allah ya ba su littafi ta risala ya ba su mu'ujizatu za ga to maganin wa'annan kafin mabiya su gane damfaran da muke musu an ji jagoran bata to mu ce kashe annabawan kaji dalilin kashe annabawan shine yaƙi da kada jama'an jikin ƙarya ta rore ta koma jama'an jikin gaskiya to wannan kisa da suka yi ai ba kafiran zamanin ma'aiki ne suka yi kisan ba su wanda suke gwagwagwa da ma'aiki ai idonsu bai taɓa ga wani annabi ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to me yasa Allah yake da kake wansu da suke yi wa annabawa kuma alhali su dai na yau din nan manzo ne kadai jakadan da ya bayyana musu a rayuwarsu to amma an ce kuma suna kake annaba abinda ake nufi shine qatlu aslafihimul anbiya'a kashe wanda jagororin bata na farko iyayen wannan batattun na yanzu da suka yi ma wa'inta annabawan sai aka ce hadda wa'innan ma kafirai makararrun hadda su a kisan me yasa lakin lamma radu bi zalika sahhatul izafatu ilai tunda sun yadda su ma in sun samu hali wannan annabin ma kake shin za su kuma sun yadda kisan da aka yi mawanci annabawan an yi daidai to wai ba ba sa nan aka yi ta'adin ba ba kuma su suka ce ai ba amma yaddansu da cewa an kyauta da aka kashe annabawa yasa aka zo lissafi aka ce cikin zunubin kisan cikin azabar rama jinin annabawa da Allah zai yi a jikin makasansu to hada wannan kafirai 'yan bayan ku. Mun fahimta? To ga abin da muka samu daga bakin babban malamin nan, babban kutsubin nan, babban tabi'in nan shine al'imamu Shurahabil. A'a, al'imamu Amir bin Shurahil. Amir bunu sharahi shine al-Imam Sha'abi rahmatullahi alayhi Imam Sha'abi malami ne wataran yana bada karatu yana bada karatu yana bada karatu sai wani yaga irin wannan mamakon ilimi yace malam yanzu wannan karatu da kake ta yi mana malam duka koya ka yi ya duba shekarun malam ya duba yadda malam yake shiga ke fita cikin ulumai sai ya masa tambaya kuma dama kowane mai karantarwa ya sa ya sa ma kirjinsa haƙuri zai karɓi tambaya ta wauta ana kiranta su'alu ta'annutu kuma zai karɓi tambaya mai kyau kuma wadda ita kuma ana nema a fahimta ce. Allah da ikonsa sai Allah Ubangiji ya ƙaddara sha'abi ya ce, e, shi ma na bi na koya ne. Sai ya ce masa a cikin fannoni da na koya, na koya, na koya a gaban malamai. fanni ɗaya ne nake cizon yatsa ban tsaya na yi da gaske a fannin na samu ilimi a fannin ba na yi sakaci shine fannin shi'irul arabiyyat rera baitocin larabci tare da ƙawafi tare da ɗango yace a nan ne na yi lalaci ban yi ƙoƙari ba yace amma a wannan ɗin ma zan iya zama da ku tun farkon kamawan wata har watan ya kai ƙarshe ina sakan muku baitocin larabci ko ba dan maimaita kalma ko ke kaji inda ya lalace kenan ga tamari a nan ne bai samu komai ba a wannan fanni min bidayati shahari ila nihayati shahari zai dinga sako baitoti na azanci na larabci yake kuma duk kalman da ta wuce ba zai maimaita ta ba to inda ya kokari ya za a yi kenan za ta mara inda a wannan gaban ya yi kokari to da me zai zama kenan to shine sha'abin da yanzu za mu karɓi karatu gunsa mun faɗi kaɗan daga cikin baiwan da Allah ya manne na ilimi shi wannan sha'abin yana zaune yana zaune sai wani ya zo yana taɗi a inda yake yana cewa ai kashe Usman da aka yi an kyauta yadda aka kashe Usman an yi daidai ya ɗauki manyan mukamai ya naɗa banu umayya ya bar sauran mutane ya saye gonakin mutane ya ƙara a na gwamnati ya kori mutane daga gonakinsu na dabino kun ji laifinsu da ya ji sha'abi ya ji mai magana ya ga mai magana an yi kisan da ya ba hannun wannan mutum amma ya yi ne ya mara wa kisan baya buɗan bakin sha'abi sai ya ce sharaka fi dami ya ce wani ina gaya ma yanzu kana cikin listin wanda Allah zai nemi jinin Usmanu a hannunku hatta tambaya ta da ku me shigo da shi yarda da goyon bayan barnan da aka yi to ashe kenan yahudawan madina da nasaran madina na zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam ai babu su sanda aka kashe annabawan a babu su amma sun ce an yi ne an yi daidai to ta Allah ya ce wa qatlahumul anbiya to imamu abin nan kafin mu wuce kansa bari mu tambayi wanda suka yi ƙarni tare ya gaya mana wani abu daga abin da imamu amir bunu sharahil ash'abi ya rabauta da shi wa za mu tambaya za mu tambayi babban tabi'in nan al-imamu makahulu sha'ami imam makahul hijira shekara ɗari da goma sha hudu ya bar duniya imamu sha'abi hijira shekara ɗari da uku kacal ya bar duniya kun ga sha'abi ya riga shiga kabari kafin wa al'imam makahulu sha'abi me makahulu ya faɗa akan sha'abi ya ce ma ra'aitu afqaha minhu sai ce duk inda na zaga neman ilimi ni makahulu ban yi ido biyu ban zauna a gaban masanin addini masanin fiƙihu fiddini wanda ya kai shi abi ba to sai kalli makahul mai magana shi kansa dalili ne cikin tabi'ai shi man makahul amma ce maka ma ra'aitu aqaha minhu to malamin da makahul ya sallama masa kafa ta malam Allahu akbar Allah ka ba mu ilimi hukuncin da sha biyu yanke ita muke kan lugugutawa kafin mu wuce cewa arrida bil qatli qatalan arrida bil qatli qatlan da za a yi kisa tun farkon duniya wani kuma sai yau yau ya zama baligi sai ya ce an yi daidai to za a ɗora shi a cikin makasa me dalili dalili shine in ka ɗauki as-sunan ta al-imam abi dawud da sajistani wanda aka sa a kabari tun hijira shekara ɗari biyu da shekara saba'in da biyar daidai abu dawud ya shiga kabari ka duba kitabul malahimi na cikin sunan abi dawud ka duba babul amri wa nahyi a mujalladi na hudu shafi na ɗari da ashirin da hudu shine hadisi na dubu uku afwan shine hadisi na dubu hudu da ɗari uku da arba'in da biyar ana ji na a a dawo da hankali nan da Allah ana jin me nake faɗa muna so mu ɗauko madogaran da imamu sha'abi ya dogara da shi ya gaya ma mai murnan an kashe sayyidina usmanu yake ce daidai aka yi a shekaran a lokacin kisan an kyauta an yi daidai sha'abi yake masa mene ka yi tarayya da makasan cikin wanda Allah zai bi kadin jinin usmanu da suka zubar har da kai a ciki to yanzu abinda imamu sha'abi ya dogara da shi sai muka yi sa'a kuma a cikin as-sunanu ta al-imam abi dawud da sajistani a mujalladi na hudu shafi ɗari da ashirin da hudu hadisi na dubu hudu da ɗari uku da arba'in da biyar an samu riwaya daga urfu ɗan umairatal kindi shi kuma daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce إذا أملت الخطيئة في الأرض duk sanda aka aikata laifi a kan doron ƙasa kana man shahidaha ya zama wanda aka yi ɓarnan aka yi laifin yana nan sai ya zamanto bakari haha sai ya yi kir da Allah wadai ya yi kir ya yi Allah waje amma fa yana wajen bi ma'ana bayi da hannu cikin kisan amma an yi kisan yana raye bal yana ma wajen amma sai a ransa ba a yi daidai ba to sai ma'aiki yake faɗa mai tsara da aminci cewa inkarin da ya yi furta ba a kyauta ba da mai furtawan ya yi ya zama kaman gaba anha kaman wanda aka yi ma bayi wajen ne ba abin da zai shafe shi na laifi saboda me fa an karaha ko fa karihaha aka ce ai ɗazun nan barayin mashi sun zubar da hanjin wani a gefen ƙauye kaza sun bulbula mar fetur sun bunka mar kuta sun gudu da bajakinsa ɗan bakin mai jin taɗi zai ce ai maganin 'yan goyin ke to shi kenan faɗa kawai ya shigar da shi lissafin Allah zai nemi ran ɗan goyin a cikin makasan hadda wannan mai jinjina da goyon baya to wani kuma shi kuma ana gama yin ɓannan sai ya zo sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan rashin imani da me ya kama rai ya dawo ba ba ba a ƙona mutum kai Allah ya isa ma wannan bawa kaga ya gwada bai tare da to shi kuma kana kaman gaba anha an je lahira kaman ma bai na aka yi be ko sunansa ba zai fito ba saboda me yayi daban da masu laifin ya ƙi yin hakan ya ƙi samuwan hakan da aka yi bai yi jinjina ba haka ne shugaba yake cewa kuma wa man gaba an ha faradiya ha kana kaman shahida wanda kuma aka yi laifin baya nan kwata-kwata bayi nan ko ma ba a mahaife shi ba ko haifo ma babansa ba ko ba haifo baban baban babansa ba amma aka zana taɗi sai yace an kyauta to cewa an kyautar nan manzo yake kana kaman shahida a wajen laifi ya zama kaman wanda ya halarci hasali ma ya taimaka da yadda aka yi laifi kaman haka ne za su kai da ni mu sani in an yi daidai mu fito mu ce daidai aka in ba daidai ba kar ka tsaya garin ba wa ƙato kariya ka ɗauki sasirran jahannama ka sa a maƙogwaranka. Wadda haka, Ubangiji muke ƙara roƙo, Allah Ubangiji ya ƙara kiyaye mu. Bigairi haƙƙi suna kashe annabawan nan, bigairi zambin wa bila dalilin. Duk abin da zai sa a kashe annabi wane ne. annabuwa nan ya zama iya da kariya baya irin wannan mummunan aiki ana kashe shi ne zulman shi ne ke bigairi haƙƙin ai bigairi zambin likaunihim ma'asumina kuma Allah ya ce wa naqulu zuqu azabal harir in kiyama ta tashi za mu gaya musu wanda muke caji da kashe annabawan nan za mu ce musu ku ɗanɗana azabin gobara ko kuma za mu gaya musu fi jahannama an gama hisabi an sa su a jahannama wuta sama wuta tsakiya wuta ƙasa wuta dama wuta hauni ga zabaniyawa kuma ya zaribu na bi maƙami amin hadi kuma ana gasa musu baƙama ku ɗanɗana zuku ku ɗanɗana azabal hariki azaban gobara au indal mauti manya suka ce ko kuma Allah ya sa mala'ikun ɗaukar rai ku ɗauki ransu da tsananin zafi kuma suna gaya musu zuku ku ɗanɗana wannan ɗakin fitar rai ɗin gaba kuma akwai azabal hariki aw indal hisabi ko kuma a sanda aka girka mizani ana awon aikin bayi sai su zo su ga aikin nasu yayi yawa mai muni sai ku dandana yanzu za kai ku gidan gobara yanzu nan Allah ya kare mu ubangiji ne zai faɗi kalmar ya isa ya gaya musu ko dai ba da umarni mala'iku su faɗa ne yana da mala'ikun masu faɗa amma dai da kaji an ce gobara gafata malam ita ce abin da yaro ke ce wai uta na ci balbal ka san gaushi ma uta ne na amma baya ci balbal ko baya ci falfal a ci za ka samu fitila a ci falfal eh ana kallon halken wutan yana cin tsumma da kerozin din to shine azabal hariki Allah ya kare Allah isan mana jama'ar musulmi jiya mun shiga ummahatu na kutubul ahadisi mun samu riwayatu daga a'immatu akan halaccin kalman isti'ana daga bawa zuwa ga bawa shin mun tattara jiya mun samu kafirci ne a'a laifi ne a'a to yau kuma za mu tsora alhamdulillahi ala kulli hali shugaban halitta a cikin yaƙoƙin da ya akwai yaƙin hunayi hijira da shekara shida aka kuma na cikin yaƙin da nafi ya faɗa ƙarara nafi ƙur'ani kenan wa yauma hunayi bayan tabbatuwan yaƙin a riwayatul magazi to kuma wahayi kata'il subuti wahayin min Allah ya ambata akwai yauma hunai ranan da aka yi buga in buga a yakin hunai to a wannan yaki jama'ar musulmi yakin hunai shine ya haifar da yakin da'if wannan abin na faɗa yanzu wanda annabi ya faɗa ƙarara ana raba ganiman yaƙin ɗa'ifa ne an yaƙin nan hijira da shekara shida ne a watan shawwal ne watan da ke gabanmu kaɗan ɗin nan me za mu samu me muke nema na muhallu shahidi za mu samu abin da muke nema ya fito daga bakin sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama bayan an kwama wannan yaƙi ta hunai ma'aiki ya zo tsa'ifa an ebi ganimomi an yi rabon ganimomi na mamaki in rabon ganiman da ba a yi ba kafin yau hunai ga kaɗan daga cikin misali abu sufiyanu ɗan harb shi ɗayansa an ba shi ƙuƙiya ɗari ɗaya shi ɗaya ku ce ɗaya sannan kuma aka ƙara masa da raƙuma ɗari wannan rabon mutum ɗaya ke yana caɗa nasa da ya rike sai yake ina na ɗansa ya zidu ina ne ya zidu ma'aike ce shi ma ya zidu a tura a bashi kwatankwacin na baban nasa abu da aka bashi ya rike sai yake ina na ɗansa mu'awiya ma'aike ce a lissafa irin abin da aka ba a ba su fiyanu bunu harbin aka ba wa yazidu to a tura irin sa shi ma a bayar ma mu'awiya shine sai ka ce uqiya ɗari ɗari da raƙuma ɗari ɗari kaga a jikin mutum uku kawai an ba da raƙumi ɗari uku a rabon ganiman da muke magana da aka raba a alji'irana nan ne za mu samu maganar nasta'imin da muke nema sannan ma'aiki yake ina hakimu ɗan hizami shi ma a bashi raƙuma ɗari ɗari nawa sannan yake a ƙara masa shi hakimu ɗan hizam ɗin ce a daɗa mar ma ke ce a kuma iban ɗari a kuma baki yanzu shi hakimu ɗan hizam shi ɗaya ya tashi da raƙuma masu rai guda nawa ɗari biyu safuwa bunu umayya ma ke ce shi ma ƙirga ma ɗari a baki in ka ɗauki littafin ashifa بتعريف حقوق المصطفى وند الإمام القاضي إياد بن موسى اليوسفي يربوتا القاضي إياد كما barin sa duniya hijira shekara ɗari biyar da arba'in da hudu daidai alƙadi iyas abinda muka faɗo ɗin nan ya faɗa cikin mujalladin farko shafi na tamanin da shida ba fa na rabon ya tsaya ba shi ma alharis ibn alharis ibn kaladata shi ma raquma ɗari ma yake ce a bashi hai la hawla wala quwwata annabi yace ina jagororin kafirci na qurayshawa wanda ake so a jawo su su musulunta su ma a bi su da raquma ɗari in kai mutum ya ce maka wai ya gane sunna amma marowaci sunansa alhaji kankamo ƙarya yake yara suna ce da shi ɗan dambe ƙarya yake ba suna suna annabi yar a sake ne a bayar ne yanzu an samu yanzu ya ƙare jama'a ma'aike ce to ai listin wanda kuma ba su kai wa incan tudu ba a bisu da raƙuma hamsin hamsin aka gama ‘yan hamsin hamsin yace ina da kuma suke ƙasa da su a ba su arba'in arba'in sai da ya zama kafirai sun gigice in mutum ya koma karkararsu sai ya yi ihu sai dangi su fito sai ce muhammadu ne ku je yana ta kyauta irin kyautan wanda baya tsoron babu irin kyautan wanda la ya kaful faƙara baya tsoron rashi maza ku je manzo habibu rabbil alamin to wannan yakin afwan aka zo aka yi damƙan ajirana sai da annabi ya bar cikin fili ya je jikin wata bishiya saboda an zo sharƙan an zo garban an zo yaminan an zo shimalan an zo karɓar kayan Allah a hannun bawan Allah da nufin ya musu kyarkyara su shiga addinin musulunci. Jama'a, me muke nema mu samu a nan ne, sai ga wafudu hawazin tawaga daga garin da aka sha da ma'aiki nono, sai suka zo, me ya kawo su su kuma, su kuma sun zo neman alfarma. suna neman alfarma suka ce muna roƙo ne cikin kamammun nan akwai ubanninmu cikin kamammun nan akwai uwayenmu cikin kamammun nan akwai gwaggwanayenmu akwai yafin dodinmu ba zai mana daɗi ba ya annabin Allah ka tafi madina da wa'annan kamammu kuma alhali zuriyan wanda suka shayar da kai nono ne a hawa. Mun zo roƙo ne a sakan mana su. Sai manzo ya ce, to yanzu abin da za ku yi, tun da yanzu hantsi ne ku jira a je zawali in an yi da sallan azhar sai ku miƙe to ga mahallu shayi ku ce inna nasta'inu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa fi riwaya yace ku ce inna natashaffa'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me muke nema muka je muka duk inda muka yi jaulan nan muna neman furucin manzo ya gaya wa masu neman alfarma su bari a sallaci a zahar a kan idon dukkan sojojin sai su miƙe tsakiyan jama'an sahabbai su ce muna neman taimako daga wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya sake mana ubanninmu da ummominmu ya sake mana gwagwanayenmu da yafen dojinmu. Inna nasta'inu biman bi rasulillahi inda ba a isti'ana daga ba zuwa bawa annabi zai koya musu kuma ana idaza din haka suka miƙe suka faɗa don shi yace musu faqumu faqulu wannan mai so ya ga wannan kalmar ya ɗauki littafin al-mujtaba ta al-imamu Ahmad bin Shu'aib kana maganin imamun nasa'i al-qurasani wanda aka sa shi a kabari tun ana kirga hijira ɗari uku da uku aka bus na imamun nasa'i ya ka a mujalladi na shida shafi ɗari biyu da sittin da biyu mun ji wannan gaba ta gaba wanda aka samu kalmar isti'ana ƙarara daga bakin shugaban halitta annabin kowa mai rabo salsalama shine shine shine abinda muka samu daga almajirinsa mai suna abu musa al'ashari radiyallahu anhu abu musa al'ashari ce ina zaune sai wasu tawaga daga cikin ƙabila na ‘yan uwa na kenan sai suka ce in raka su gurin annabi muhammadu ko da na raka su ni ban san sun zo neman a naɗa su mukami ba ne a gwamnati ban sani ni cewa nake fatawa za su yi ko ko ziyara za su yi yace bai sani ba ko da muka je gabansa sai suka ce iska in bina fi amalika ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ista'in bina fi amalika ya rasulallah ka nemi ɗauki gunmu a cikin gudanar da gwamnatinka ka duba wasu mukamai wasu kujeru ka naɗa mu mu dafa wa tafiyan gwamnatinka a nan ne abu musal ash'ari ya san ashe sun zo neman a naɗa su ne mukami a gwamnati wanda kuma kaga ba su gaya mar ba sai da aka zo gaban sai da wujudi me suka faɗa iska is ta indina fi amali to ga abin da manzo ya buɗe baki ya ce inna la nasta'inu fi amalina bi man sa'alana manzo ya ce to naji da ku taimaka min gudanar da gwamnati na ta addini da ku taimaka min wajen addini yayi nasara to ina so in gaya muku inna mu a wannan daula ta musulunci la nasta'inu ba ma karɓan mai taimakawa fi amalina a aikinmu na hukuma na naɗawa man ko bi man sa'alana da wanda ya roƙa wanda ya roƙa ba mu ba shi ai kabbaran ta yi sanyi yana ka aizo ne aka raba kalla ga abokina zai sani ga abokina ga abokina nan duk abokai ne Allah saka wannan ne kawai yaya na jama'a yau mun bar rara ya kai na minti goma wallahi ba al'afar to shi ne suka tsara duba mana da sauri duba mana wallahi minti mun gama awa ɗaya ni da kai saura eh ko da yake ja gaba ya karɓi ƙasa mun maka uzuri malam bakar wallahi yana ƙoƙari ai jama'a abinda muke nufi shin an zo an zo gaban manzo an yi kalma irin kalman da aka ce in kai kowa annabi kai kai kafiri ne ka kafirce ma iyaka na abudu wa iyaka na sai ita muke bi cikin ummahatu muke jin annabi na mu'amalantanta kuma ana mu'amalantanta a gabansa kuma bai kafirta kowa ba bai ma gyara ma kalman ba anan abin da kawai ya faɗa ya ce mu a wannan tafiyar namu na gwamnati la nasta'inu ba ma neman ɗauki taimako fi amalina cikin gudanar da aikinmu na gwamnatin musulunci ba ma yi biman sa'alana da wanda roƙonmu yi mu ne za mu duba wanda ya cancanta muna so ya taimake mu a tafiyan gwamnati sai mu ɗauko shi sai mu naɗa shi amma wanda ya roƙa ba ma ba me muke nema a nan da ba tambaya suka yi ba sun zo gaisuwa sai annabi ya kalli alamun suna da amana alamun suna da gaskiya alamun suna da ƙarfi wasu sai a ba su aiki a ɓangaren tsaro wasu a ba su aiki ɓangaren lissafi wasu a ba su aiki ɓangaren rubutu amma tun da roƙa suka yi yace ba ma karɓan taimakon wanda zai zo ya taimake mu alhali shi ya roƙi mu na ɗan mun ji wannan to me yasa ya kore taimakon saboda roƙon ba ita iska in bina ɗin ce ba ba wannan karatu muka faɗa yanzu manzo yake inna la nasta'inu fi amalina biman sa'alana ka ɗauki littafin al-musnad ta al-imam ahmad bin muhammad bin hanbal wanda aka sa kabari hijira shekara 241 a mujalladi na hudu shafi 417 ku ce da ni daya na biyu al-mujtaba ta al-imamun nasa'i al-qurasani ta mun ce imamun nasa'i ko imamun nasa'i duka an rubuta da haka hijira 303 ya bar duniya a mujalladi na uku shafi ɗari hudu da sittin da hudu ku ce da ni biyu sai kuma littafin al-musnad amma ba na imamu ahmad ba na al-imamu yaqub bin ishaq bin awanata ibnu awana shi ma na cikin ashabul masani to musnad ɗinsa na ibnu awana shi kuma an sa shi a kabari sun hijira shekara ɗari uku da goma sha shida idan ka ɗauki musnad ɗinsa sai kai shi jiya mujalladi na hudu ka duba shafi na ɗari uku da saba'in da tara daidai za ka samu kalman iska in bina fi amalika fa ajaba lahumur rasulu bi qawlihi inna فإنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا kaji littattafan da muka jera guda nawa musnad ahmad al-mujtaba ta nasai al-musnad ta ibnu awana sun zama guda uku to ina ga anan na ce ina ga a wannan gabar shine saƙonmu na yau tun da jiya mun yi sulhu da ku a samu kawai a ƙarasa wannan tun da an faro ana ƙarasawa kuma sai a faɗa to ina ganin goben Allah da za mu kai ga nihayan abin da muka lalleko muka rubuta Allah kuma ya sa ya yi amfani amma kar wani ya kuskure ya ruɗa ka ta ai ba a neman taimako a wajen kowa sai a wajen ubangiji ya ka gan shi da lauyoyi talatin talatin lauyawa ne lauyawa ne mai hulan uluwa ne ƙwararrewa ne talatin suka zo su taimake ki Eh a bari Allah ta sai zuwa gobe in muna raye sai mu fara da ita malam da mu yi niyya mu haɗa buƙatocinmu jalban wa dafa'an sai mu haɗu a fatiha ma salatil fati sannan kuma zuriyan gidan sarkin kuramen bauchi jiya na bayyana sun ce da Allah in an zo a gaya muku kuskure ne aka ce ya rasu yana raye amma ba lafiya sarkin kuramen bauchi wasu har mun masa addu'a a nan to jiya sun shaida mini baka da baka cewa yana nan da akwai numfashinsa amma dai bai da lafiya to yanzu da Allah sai a yi na Allah ba shi lafiya kuma Allah ƙara mana fatiha ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يكرمك